إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan rajab hijira 1446 wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan 1 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu a cikin littattafan aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na ashek al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda wannan shi ne zai zama majalisi na takwas cikin jerin karatattukanmu na wannan littafi a darasin ƙarshe muka zo ƙarshen muƙaddimatul al-musannif yau da izinin allah za mu tashi gaban farko wadda ya ce a tiƙadul firƙatin najiya ahlis sunnati wal jama'a shi ne itiƙadi wato kudurin zuci na alfirkacin najiya na kungiyan nan an najiya wacce take ta samu tsira shi ne ma'anan an najiya kungiyar da yake ta tsira a duniya da lahira a duniya ta tsira daga shirka abin ta tsira daga bid'a a lahira kuma za ta tsira daga azaba ita ce an najiya kenan to sai ce ahli sunnati wal jama'a sai zama kamar fito da ma'anar alfirƙatin najiya ɗin ne wanda su ne ahalis sunna wal jama'a ahalis sunna ma'ana mabiya sunna wal jama'a wanda suka taru a kanta suka zama jama'a a kan sunna wanda dai shi ne ma'anar matashiyar a takaice wanda shi malamin zai zo ya yi ƙarin bayani a kan wannan sai malam ibn jami'a ya ce amma ba'adu bayan waccan muqaddima kenan wannan amma ba'adu din za mu ɗora shi ne akan waccan matashiyar da muka kare karatunta wannan matashiya ta babi ko in ce matashiyar da muka shiga baya daga cikin maganan shi ibn taymiya din maganan ibn taymiya ta tike daga wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiya al-mansura to daga nan sai aka samarwa gabar matashiya to haka malamai masu tahqiqi suke yi sukan gano matashiyar wata gaba daga maganganun da ita wannan gabar ta kunsa to shine ibnu taymiya bayan ya gama muqaddima sai ya ce amma ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiya al-mansura wannan abin da zamu faɗa din nan gaba ba wai abin da ya wuce a baya ba abin da zai zo nan gaba wanda wannan littafin ya kunsa gaba daya i'tiqadi ne ma'ana kudurin zuciya ne na alfirqa kungiyan nan annajiya wacce ta tsira daga bid'a ta tsira kuma daga azaba zata za ta tsira daga azaba a lahira wannan shine kudurinta shine aqidanta shine aqidarta ila yawmis ila qiyamis sa'a har ya zuwa tsayuwar alkiyama ahli sunnati wal jama'a wanda sune ahli sunnati wal jama'a wa huwa wanda wannan itiqadin nasu shine al-imanu billah imani da Allah wa mala'ikatihi da littattafansa abin nan da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'thi ba'da al-mauti da kuma tashi bayan mutuwa tayarwa bayan mutuwa za a tashi domin karban hisabi wal imani bil qadri khairihi wa sharrihi da kuma imani da kaddara alkhairinsa shi kaddaran da kuma sharrinsa to iya wannan gabar ita ce malam zai dauka yi mana sharhi akai malam usaimin zai dauki iya wannan gabar yi mana sharhi akanta yace qauluhu fadarsa yana nufin fadar ibnu taymiya da yace amma ba'du فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة يتي لفظ أما بعد أما دنن تي أما هذه يتونن أما دن نائبة عن اسم شرط وفعله تاظم أمطي النائبات تاظو تا وكلتي اسم الشرط وفعله يتكدي أما دنن أكمبتن اسم الشرط تكي da kuma fi'ilu shart sharadi yana zakan zo da ismu sharti da fi'ilu sharti kuma a samu jawabu shart kamar ka ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha man ja'a bil hasanati man din nan shine ismu shart ja'a shine fi'ilu shart duk wanda ya zo bil hasanati da kyakkyawan aiki falahu ashru amsaliha ko abin da ya kama da haka to wannan falahu ashru shine jawabu shart din an sa sharadi da kuma aikin sharadin da kuma amsa akan sharadin wanda yayi kaza to ya cika wannan sharadin to yana da sakamako kaza mun gane wannan to ita wannan amma din ita kadai a matsayin sharadi take ismu sharti ce da kuma fi'iluhu kamar ita kaɗai ta kunshi kamar ka ce man ja'a bil hasanati ne ita kaɗai din amma kamar ka ce man ja'a bil hasanati ne misali kun gane wannan tunda kaga ai man ja'a akwai ismu shart akwai ja'a shine fi'lu shart amma nan bamu gansu ba amma ita kaɗai kamar ta wakilce su ta wakilci irin wannan ne wat taqdiru yadda zamu kaddara ismu shart din da fi'ilinsa shine zamu ce mahma yakum min shay'in mahma ya min shay'in duk yadda dai abun ya kasance ko ma menene ya kasance na al'amarin mahma ya min shay'in ko yaya ma abun ya kasance shine mai fahaza itiqadu ahli sunna ko ma dai da ko ma dai menene abun ya kasance to wannan to fahaza itiqadu shine jawabu shart kenan amma badu din sai ya zama kamar an samu fi'il shart abin nan ismu sharti da kuma fi'ilu sharti din fahada shi kuma shine zai zama jawabu shart wannan wata ka'ida ce ta larabci ba zan tsaya in tsawaita da yawa ba dan ba lalle mu gane ba to sai ce qala ibn malik ibn malik yace a cikin alfiya yace amma ka mahma ya amma ka mahma yakum min shay'in wafa litilwi tilwiha ko litalwi na ce litalwi tilwiha ko litilwi suna kawo shi da kasara litilwi tilwiha wujuban ulifa amma ka mahma amma ka mahma yaku min shay'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa yace ita amma ka mahma yaku min shay'in kamar mahma ya kumin shay'in take yadda ka san ka ce mahma ya kumin shay'in to in ka ce amma to kamar ka faɗi wannan ne amma ka mahma ya kumin shay'in ita amma kamar mahma ya kumin shay'in take wafa ita kuma fa'un ɗin nan da za ta zo a cikin jawabu sharti da aka ce fahaza a tiƙadu don duk inda wannan amma ba ta zuwa ga fa'un ta zo a cikin jawabu sharti ya ce wa fa na ma'ana fa'un ɗin nan faɗin nan da ta zo a cikin jawabu shart li talwi tulwiha domin ta bi wa mai binta ne wujuban a matsayin wajibi sai an haɗa jawabu shart ɗin da fa'un ulifa haka aka saba kenan wa fa sai zama mubtada ne wannan faɗin mubtada ce khabar ɗinta shine ulifa wa fa ulifa ita fa'un ɗin nan an saba an kawo ta ne da tilwi-tilwi ha wujuban don ta biyo bayan mai binta don ta biyo bayan wanda yake biwa amma ɗin nan wujuban a matsayin wajibi wannan kaka ka'ida ce ta larauci ba kusan ma mai nake cewa watakila taluha ɗin nan ma'ana ma waliyar lafs allazi waliyaha abinda ya biyo bayan lafazin da ya biyo bayanta jawabu sharti din dole a hada shi da fa shi yasa aka kawo fadin aka aka ce fa hadhihi abin nan fa hadha فهذا اعتقاد الفرقة الناجية misali kamar da hausa mutum da larabci kace amma zaidun fa'akrimhu misali idan kace fa'amma zaidun fa'akrimhu fa'amma zaidun ko kuma amma zaidun fa'akrimhu to duk da yake da kace mahma yakun min shay'in fa'akrim zaidan ba bambanci amma zaidun fa'akrimhu to duk ɗaya ne da mutum ya ce mahma yakun min shay'in fa'akrim zaidan mana duk abin da dai duk yadda abin ya kasance ka karrama zaidu kenan amma din nan ta kunshi wato ma'anar ismu shart da kuma fi'ilu shart fa'akrim zaidan din nan shi kuma sai zama shi ne jawabu shart dole sai ka hada shi da fa'un kuma to kar mu bata lokaci anan don ko na tsawaita ba ganewa za ku yi ba su masu yin larabcin sun gane da ja wanda su suna da ido har ma sun gane me nake nufi shine malam ibn malam ibn usaymin yace at-taqdiru yadda zamu kaddara ma'anar amma din nan shine mahma yakun min shay'in ba'da hadha duk yadda dai al'amarin ya kaya bayan wannan bayanin da nayi fa hadha to wannan shine i'tiqadul firqatin najiya kun gane yawa fa hadha wannan shine i'tiqad fa hadha i'tiqadu al-firqatin najiya sai ce wa alaihi to akan wannan fa'intar idan mun tafi akan ta wadda ibn malik yayi falfa'u huna rabitatun lil jawabi ita fa'un din nan mai kulla alaka ce tsakanin shi jawabin da kuma sharadin wal jumlatu ba'daha fi mahalli jazmin jawabu sharti zaka jumlar da zata biyo bayanta bayan fa'un din nan misali fa hadha i'tiqadul firqatin najiya wannan jumlar gaba ɗayanta fi mahalli jazmin ne jawabu sharti a matsayin jawabu sharti take sai ce wa yahtamilu indi amma kuma zai samu wani ihtimali a wajena in ji shi usaimin tuni a wajena ina ganin wannan amma din za ta samu wani ihtimali an ta kuna amma ba'adu shine ihtimalin shine ta kasance ita amma ba'adu din nan amma ba'adu fahaza da ake ce amma ba'adu fahaza kaza kaza kaza ai anna amma harfu shartin wa tafsil ita amma din ta zama harafi ce na sharadi da kuma tafsili shine rabewa tsakanin wannan da wannan a cikin qur'ani ai tana zuwa dan ta yi tafsili wa amma fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati kaga wannan tafsili ne harfu shartin wa tafsil aw harfu shartin faqat ko ta zama a matsayin harfu shartin kadai ba tare da tafsili ba mujarradun an tafsil ba tare da tafsili ba والتقدير سيزم تقديرا تيدا ذا مقدر أما بعد ذكر هذا أما بايا أنبتا ونن أبن دمك أنبتا دنن أبايا فأنا أذكر كذا وكذا توني ذا أنبتو منك كذا دا كذا ننقب ولا حاجة أن نقدر فعل شرط سيزم باب كاتر سيزم نقدر فعل الشرط ونقول مجي إن أما حرف ناب مناب الجملة سيمجي أما harafi ne da ya tsaya a matsayin jumla malukunu inna amma harfun na ba manabal jumla sai mu ce amma harafi ne da ya zo a matsayin jumla mana ya wakilci jumla to wannan bayanin duka dai mana yana ƙara fito mana da abin ne a larabci a ƙa'ida ta larabci na haul larabci kuma nan ba kowa ke koyan karatun na ba sai kaɗan to sai mu ci gaba da inda za mu gane sai ce fahaza a tiƙadu fahaza ko fahaza tiqadu alfirqatin najiya wannan jumla ta fahaza tiqadu wace fahaza dinnan al-isharatu labudda an takuna ila shay'in mawjud ita ishara a ka'idar larabci dole ta zamo zuwa ga wani abu da yake samamme a lokacin da zaka ce mana haza ma'anansa da Hausa wannan wannan dinnan muna son mu ganshi a gaban ka mun gane in ka ce mana haza ka ce wannan to wannan ɗin akwai buƙatar mu ganshi domin ana yin ishara ne zuwa ga abin da yake samamme ya ce ana inda ma a ƙulu haza kabar ni in ina magana a lokacin da na ce muku haza fa ana ushiru ila sha'in mahsusin wa zahir domin ina yin ishara ne zuwa ga wani abu da yake mahsus kana iya ganin shi ko ka taɓa shi wa zahirin kuma gashi nan a bayyane wannan shine abin da yake faruwa in an ambaci hada a larabci wa huna to amma anan idan muka duba muka gani almu'allifu kataba alkhutbata qabla alkitab mawallafin littafin ya rubuta hudubar littafin ne kafin ya rubuta littafin wanda wannan shine galibin abin da yake faruwa sai mutum ya rubuta muqaddima sannan ya rubuta littafin daga baya kina a lokacin da yace amma ba'du fa hadha ya faɗi hadha ba tare da ya rubuta littafin ba yana mana ishara zuwa ga wani abu da babu shi zuwa ga wani abu da bai riga ya samar da shi ba tukunna mun fahimta mu'allif din katabal khutbata qabla alkitab ya rubuta hudubar littafin ne kafin ya rubuta littafin wa qabla an yabruza alkitaba li alami shahidi kuma ya ya rubuta hudubar littafin ne ko kuma yayi wannan isharar ne da haza kafin littafin ya bayyana a idan duniya kafin littafin ya bayyana a idan duniya yayi mana ishara zuwa gare shi alhali bai riga ya bayyana ba fa kaifa zalika to yaya haka ya kasance ya aka yi haka a ƙulu malin usaimin ya ce to amsar da zan bayar a nan innal ulama a ya ƙulu na malamai cewa suke yi in kanan mu'allifu katabal kitaba idan mawallafin littafin ya riga ya rubuta littafin ne sun makatabal muƙaddimata wal hutuba daga baya sai ya rubuta muƙaddima ya rubuta hutuba akwai masu yin wannan sai sun gama rubuta littafi sannan su dawo su rubuta muƙaddima su rubuta hudubar littafin to in yayi haka ne sai da ya rubuta littafin ne sannan ya zo ya rubuta wannan hudubar sannan ya ce amma ba'du fa hadhihi abin nan fa hadha fa hadha i'tiqadu ahli sunna wal jamaa fal musharu ilayhi mawjudun mahsus kina abin da yake mana ishara zuwa gare shi samamme ne abu dai da gashi nan ana iya taba shi nan babu iskali wala fihi iskalun to kaga anan babu wani iskali wa in lam yakun katabahu idan kuma bai riga ya rubuta littafin bane wanda shine galibin abin da ya fi yawan faruwa mutum yana rubuta huduba ya rubuta muqaddima da huduba sannan ya rubuta littafi to idan ya ce amma ba'du fa hadha kafin ya rubuta littafin fa innal mu'allifa yushiru ila ma qama fi dhihnihi to mawallafin littafin yana mana ishara ne zuwa ga abin da ya tsayu a cikin tunaninsa domin littafin yana cikin tunaninsa da ja kuma ya zauna yake son zai rubuta shi kenan yana mana mai ishara ne zuwa ga abin da yake cikin kwakwalwarsa zuwa abin da yake cikin tunaninsa alal ma'ani lati sayaktubuha fi hadal kitab yana mana ishara ne game da ma'anonin nan da yake so zai rubuta su a cikin wannan littafin to zuwa gare su yake mana ishara mala ce wa indi ni kuma a wajena a fa'inta ta inji usaimin fihi wajhun thalis akwai wani fuska na uku da zamu iya ambata wa huwa wanda wannan fuskar shine annal mu'allifa qala hadha mawallafin littafin nan ya faɗi wannan maganan bi'tibari halil mukhatabi ta hanyar lura da halin wanda yake magana da shi ya faɗi wannan maganan ta hanyar lura da halin wanda yake magana da shi a gabansa shine al-mukhatab wal mukhatab lam yukhatab bidhalik illa ba'da an baraza al-kitabu wa sadara domin shi wanda ake magana da shi kamar mu yanzu ga mu wanda ake magana da shi lam yuqatab bidhalik ba a fuskance shi da wannan maganar da take cikin littafin nan ba illa ba'da an baraza alkitabu sai sai bayan littafin ya riga ya bayyana an gane ko wa sadara ya fito gashi nan an ganshi sannan sai a ce masa fahaza to kaga sai zamo kamar ana masa ishara ne zuwa ga wani abu da ya bayyana فكأنه يقول تو كمر مولف اللتافن yana cewa ne fa hadha alladhi bayna yadayka kaza wa kaza wannan yanzu ba gashi muna rike da littafin ba yawa to yanzu da kace mana da yace mana fa hadha fa hadha i'tiqadu alfirqati najiya me yake nufi wannan littafin da muke rike da shi gashi a hannunmu kaga abu ne mahsus abu ne mawjud mahsus gashi a hannunmu to kamar yana cewa fa hadha alladhi bayna yadayka kaza wa kaza to wannan littafin da yake hannunka shine kudurin alfirqatin najiya almansura an gane wannan ga wani dan rubutu can da naga na tsallake shi lamba ce ban san inda na baro lambar ba ina ne na baro lambar ku rubuta ko ba ku da ita in wuce ba mu san mu raga komai akwai lamba a naku ko babu lamba can ƙasa lambar ɗaya aka rubuta albaitu kaza kaza kaza ba ku da shi ko ba ku da ido akwai yau shine nake so to daga ina lamba ta taso ha a baiti daga baiti ko na'am yace amma ka mahma yaku min shay'in wa fa litalwi tilwi- litalwi tilwiha wujuban ulifa sai sa lamba to mu dawo kan lamban nan sai ce albaitu shi wannan baitin da muka karanta rakam wato lamba ne na isna ashara ko lamba ne na isna ashara wa sab'imiya ha ban ji ba lambar ɗayan ta hadisi naka irin namu ne to bari tare mu kaka ƙara tare mu in muna magana ka bari masu littafi irin namu su yi magana da haka wannan lambar ta baici ce muke karantawa yawwa shi ne ya ce lambar an sami wato lambar baici ne na 712 a cikin alfiya minal alfiya 712 a cikin littafin alfiya wa minal ma'arufi to kuma abu ne sananne anna alfiya ta ibn malik alfiya ta ibn malik min baharin rajiz min baharin rajiz ar-rajzi yana daga cikin bahar ne na na rajiz akwai buhur iri-iri akwai rajiz akwai attawil akwai alkaza buhur din daban-daban ne na waƙe to wannan nau'i na tsarin alfiya shi ake cewa arrajizu bahar ne ma'aruf min buhur shi'r al-arabi kasidun da aka tsara su da wannan tsari na rajizu ana kiransu al-arajiz ana ce musu al-arajiz mufradinsa idan guda ɗaya ne a ce arjuza wanda yake yin wannan waƙe mai salon rajizu wanda yake daga baharin rajizu ana kiransa rajiz wazanin salon waƙe na rajizu wanda ilimi ne na arud asalinsa ilmul arud ne wanda da shi ne ake gane sahihu auzani shi'ir al'arabi min fasidiha wato ma'auni ma'auni lafiyayye ingantacce na waƙen larabci da kuma ma'aunin da yake lalatacce ma'ana da shi ake gane maksur abin nan bihi yu'rafu maksuruhu min waznihi min mawzu abin nan min mawzunihi bihi yu'rafu maks- yu'rafu maksuruhu da shi ake gane baitin da ya karye min mawzunihi daga baitin da ya zamo ya aunu an auna shi bisa wannan ma'aunin yadda ka san a nahawu wanda suka san nahawu nahawu malaman nahawu suna da mi'yar mi'yarul kalam suna da mi'yarul kalamu bihi ma'auni da ake magana da shi wanda da shi yu'rafu da shi ake gane mu'rabuhu min malhunuhu min malhunihi da shi ake gane kalmar da take mu'raba daga wadda akwai lahan a ciki da shi ake ganewa in kace jaa ko kace abin nan qara'a tilmizul kitaba qara'a qara'a tilmizu alkitaba tunan kayi daidai domin tilmizu fa'il ne kayi masa rufa a ƙarshe ka ce ƙara tilmizu alkitaba maf'ul bihi ne kayi masa nasaba a ƙarshe ka ce alkitaba amma da za ka zo ka ce ƙara tilmizal kitabu tunan kayi lahan a larabci saboda shi tilmiza ka sa masa fataha a ƙarshensa alkitabu ka sa masa damma a ƙarshensa to wanda wannan kuskure ne kamata ya ka ce ƙara tilmizu shine fa'ili alkitaba shine maf'ul bihi mun gane to kaga a nahawu suna da wa'annan ka'idodin suna nan da dole ka kiyaye su wajen karanta larabci to su ma mawakan larabci suna da ma'aunansu da suke auna waka to dole ma wakar ta tafi akan wannan ma'aunin in ma'aunin ya karye sai a ce to baitinka ya karye to shi waƙe na rajizu wato wazaninsa shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun guda shida shine waznuhu at-tam cikakken wazanin rajazu shine mustaf'ilun guda shida uku a bangaren baiti na farko uku a bangaren abin nan rabin baiti na gaba mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun haka ake son ka auna waƙar kalamuna lafzun mufidun kastaqim واسم وفعل ثم حرف للكلم كونغا هكا بمستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل واحده كلمة واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل an gane ko to wannan shine shine ma'auni na rajazu shine nan malaiki mana ishara zuwa ga wannan yace yake cewa al-ma'rufu wa min al-ma'rufi anna alfiyat ibn malik min bahr ar-rajzi kun dan gano wani abu ko to wannan ana ce masa arud wani ilimi ne mai zaman kansa shi kuma wataƙila ma ba ku taɓa kwankwasa shi ba ilimi ne mai zaman kansa na koyar da wanda yake koyar da adabin larabci da waƙe na larabci ta yi wa wata rana in mun samu dama cikin karatuttuka mu sa wannan fannin in su ma ɗalibai su ɗan samu ido cikin wannan yanzu kuna ta kallon na baka san me nake cewa ba to mu ci gaba ya ce wa atiqadu nan da ya ce fa ka'annahu yaqulu fa hadha allazi bayna yadayka kaza wa kaza yace hadha idan salasatu awjuh ce wannan kenan mun samu fuskoki guda nawa guda uku fuskoki guda uku wajen samar da mafita akan wannan haza da ibn timiya ya mana ishara da ita ana mun samu fuskoki guda uku in ya ce haza ne bayan ya gama rubuta littafin sai ya ce haza kaga wannan ba matsala in kuma kafin ya rubuta littafin ne ya ce haza to yana mana ishara zuwa ga abin da yake cikin tunaninsa ne akwai fahimta ta uku ko kuma yana yin ishara ne zuwa ga wanda yake magana da shi shine wanda zai ɗauki littafin ya karanta kamar yana masa ishara wannan littafin da yake hannunka shine i'tiqadu alfirkacin najiya almansura fuskoki guda uku kenan sai ce lafazin i'tiqad shine ifti'alun min al-aqdi ifti'al ne yazo da wazanin ifti'al min al-aqdi daga mai al-aqdu shine kullawa wa huwa ar-rabtu wash-shadd shine dauri abu da kuma kulle shi hada min haythu at-tasrif al-lughawi wannan mun fada ta fuskar tasrifi na lugha wa amma fil istilahi indahum amma a istilahi a wajen malaman aqida in aka ce i'tiqad fa huwa hukmu dhihn al jazim shine hukuncin wato hukuncin az-zihn az-zihn shine hankali abinda yake cikin tunaninka an gane cikin zuciyarka hukuncin da ka yanke a zuciyarka al-jazim wanda yake yankakke ba ba shakka ba ba kokonto shine abinda ka kudurce shi a zuciyarka kudurcewa tabbatacciya fa huwa hukmu zihnil jazim mun gane wannan abinda ka yanki hukunci a cikin tunaninka a cikin zuciyarka kuma yankakken hukunci wannan shi ake cewa i'tiqadi yuqalu akan ce da larabci i'taqadtu kaza na kudurce kaza a raina ya'ani jazamtu bihi fi qalbi ma'anansa na yanke shawara ko kuma na yanke hukunci game da wannan a cikin zuciyata na tabbatar da hukunci game da wannan a cikin zuciyata na shanye nawa inda zai wani karo na shanye wannan ya ce fahuwa hukumar zihinin jazim da haka shi ne hukunci wato wanda yake na na zuci kuma aka ce kwakwalwa ita kanta kwakwalwar a zuciya take wanda yake ganin kwakwalwa abin da kai ake rike kwakwalwa ba ita ce take rike abu ba zuciya ce take take rike da abubuwa kwakwalwa ita tantancewa take ita ce take tantancewa me na kwarai me ba na kwarai ba sai ta aiko zuciya ita take rikewa ita take kudurcewa to shi yasa nake fassara shi da hukumu zihin aljazim ne hukuncin da zuciya ta yanke hukunci wanda yake tabbatacce fa in tabaqa alwaqa fa in tabaqa alwaqi abannan alwaqi to idan hukuncin da mutum ya yanke a zuciyarsa ya dace da abin da yake abkuwa ya dace da abin da yake daidai fa huwa sahihun sai zama i'tiqadin sa ya zama sahihi ya samu aqida mai kyau wa in khalafa alwaqi idan kuma abinda mutum ya yanke hukuncin sa a zuciyarsa ya saba wa waqi'i ya saba wa abin da yake daidai fa fasidun to sai a ce mutum ya samu gurbatacciyar aqida lalatacciyar aqida a zuciyarsa mun fahimta فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح قدر من زوجي cewa Allah abin bauta ne guda ɗaya wannan ƙuduri ne sahihi nan ai duk mun yadda cewa Allah abin bauta ne guda ɗaya ko akwai mai ganin biyu ne duk ƙudurinmu da yake zuciya Allah ɗaya ne Allah abin bauta ne guda ɗaya to kaga wannan itiqadi ne sahihi ya dace da waƙi wa atiqadun nasara anna Allah thalithu thalatha batil shi kuma kudurin da nasara suka kudurce a cikin zukatansu cewa Allah na ukun uku ne mana ɗaya ne daga cikin uku allolin guda uku ne to Allah ɗaya ne daga cikinsu haka shi Allahn Allah ne annabi Isa Allah ne mahaifiyarsa Maryam ma Allah ce mala yace wannan batil i'tiqadun ne batil wato kuduri ne wanda yake lalatacce rusasshe لأنه مخالف للواقع صبر يا ساب مواقي ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر فسكر قلور علاقرسا da ma'ana ta luga a bayyane yake akwai alaƙa tsakanin ma'anansa ta luga da ma'anansa ta shari'a ma'anansa ta luga shine wato abin nan al'aqdu kulli ka kulle abu ka kulle shi ka daure shi ka kulle to kaga shi ma wannan aqida shine ka kudurce wani abu a zuciyanka ka kulle shi zama shine hukuncin da ka yanke a zuciya haka akwai irtibati tsakanin ma'anar i'tiqad al-lughawi da kuma ma'anansa al-istilahi لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء على شيء ما saboda shi wannan da ya yanke hukunci a cikin zuciyarsa akan wani abu ka'annahu aqadahu alaihi wa shaddahu alaihi to kamar ya daura ya daure wannan abin ne akan zuciyarsa kamar ya daura shi ne ya daure shi akan akan zuciyarsa bi haisu la yaltafitu min la yaf la la la yatafallatu minhu ta yadda ba zai kubuce masa ba kamar ya daure shi ne yadda zaka daure akuya ba za ta kubuce ba to haka ya daure wannan abin da ya kudurce a zuciyarsa ba zai kubuce masa ba to kaga akwai dangantaka tsakanin ma'anar lugha da ma'ana ta istilahi والفرقة ديتي أما بعد فهذه اعتقاد الفرقة الناجية الفرقة بكسر الفاء أنا كرن تاتتار دي وفاء إن كسرة بمعنى الطائفة تظن لمعنى الطائفة توقع تمتاني قال الله تعالى الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إنما أتي أنسى موت طائفة وتتوقع تمتاني دقا تكنسو تاتفي sun tafi wasu sun tafi jihadi a samu kuma wata tawaga sun tafi neman ilimi to shi kaga sai aka ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa kenan firqa din ita ce ta'ifa din ta'ifatun minan nas wata tawaga ta mutane suratul tauba aya ta 122 wa amma al-furqa bid-dhammi amma kalmar al-furqatu tare da yawa fa'un din dhamma fa hiya ma'khuzatun min al-iftiraq ita kalma ce da aka karɓo ta daga aliftiraq shine rabuwa kinan alfurqa shine rabuwa rabuwar kai shine furqa alfirqa kuma shine kungiya ko tawaga da ta tattara mutane guri daya to da yace hazihi fa hazihi i'tiqadul firqa ina nufin wannan shine kudurin tawagan nan ta mutane annajiya haka ne قوله الناجية فدرس ديتي الناجية اسم فائل ني من نجا اسم فائل ني دغ فعل النجا shine ya tsira iza salima idan mutum ya kubuta daga wani hadari sai a ce naja ya tsira kenan da aka ce mata najiya ma'ana najiya ce fi duniya min albidai tawagar ta kubuta ta tsira a duniya min albidai daga bid'o'i salimatun minha ta kubuta daga bid'o'i a duniya wa najiyatun fil akhirati minan nar kuma ta tsira a lahira daga me daga wuta yace firqatun najiya ana nufin tawagan da ta tsira daga bid'a ta tsira daga azaba wa wajhu zalika fuskar wannan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace wa sataftariqu hadhihi al umma ala 73 firqa yace da sannu wannan al'umma za su rabu kashi-kashi su rabu a kan kashi saba'in da uku za su rabu kashi saba'in da uku al'ummar ba addinin ba da kuma su ce ai annabi ya ce addini zai rarraba addini ba zai rarraba ba addinin gaskiyan yana nan guda ɗaya ne a al'umman ce za su rarraba ba addinin ba kun gane wannan addinin guda ɗaya na gaskiya yana nan har abada kuma an san shi don masu cewa ba a san shi ba lalabe ake cikin duhu su ne suke lalabe cikin duhu amma mu a fili addinin yake ga shi nan a ƙur'ani hadisi ba wani duhu duk wanda ya ce ai lalabe ake cikin duhu ba a san na ƙwarai ba sai an je can ka jira sai ka je can kai ka gani mutum daga nan mun san na ƙwarai kenan da shakka ma kake addinin baka san na kwarai ba baka san wanda ba na kwarai ba kaga wannan da shakka kake addini ana addini da shakka da haka al'umman ce za su rabu kashi 73 maza Allah ce kullu hafin nari illa wahida dukkanin su suna cikin wuta sai tawaga guda ce za su tsira qalu sahabbai suka ce man hiya ya rasulullah wace tawaga ce za ta tsira ya manzon Allah dan mu sani dan karka ce mu ne ko ni in ce ai mu ne qala sai yace man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan misalin abinda ni nake kansa da sahabbaina to su ne wanda zai tsira hadisin hasan ne Tirmidhi ya fitar da shi da lamba ta 2641 albani ya hassana shi a cikin sahihul jami' da lamba ta 2343 hadisi ne tabbatacce kaga manzo Allah sai ya bada sifa bai ce kungiya kaza ba bai ce ɗariƙa kaza ba bai cika sai faɗi sifa wanda duk ya cika sifar to yana ciki wanda duk ya cika wannan sifar to yana ciki kenan sai ka zo ka kalli aqidarka irin ta manzon Allah ce da sahabbai sai ka dawo ka kalli ayyukanka na ibada irin na manzon Allah ne da sahabbai sallarka azuminka salatinka irin na haka manzon Allah yayi salatocinka addu'o'in da kake yi mu'amalanka da kake da mutane yadda manzon Allah ya karantar kake yi wannan kawai shine abin dubawa idan ka duba kaga aqidan ka ta dace da ta sahabbai ka duba kaga ibadan ka ta dace da ta annabi da sahabbai ka duba kaga dabi'un ka sun dace da nasu mu'amalan ka da mutane a wajen auratayya wajen kasuwanci wajen makotaka wajen zumunta da sauransu sun dace da na manzon Allah to ka shiga cikin firqatun najiya ba roma da sunanka ko ka ce wa kanka kai dan kaza ne oho abinda ake bukata kenan ka zama kana kan irin abin da annabi da sahabbai suke suke kansa kun gane in kuma ka saba ko ka ce wa kanka kai ahli sunna ne za mu ce ƙarya kake ba sunan bane abin dubawa haka zaka zo ka ce mu mu ne ahli sunna mun sai mu duba mu ga aqidan ka ba irin ta annabi ba aikin ka ba irin na annabi ba ibadan ka ba irin ta annabi mu'amalan ka to wannan kaga kai da kanka zaka tabbatar wa kanka ba dan da mun tambaye ka kaza kaza kaza da kake ina hujja daga manzon Allah za ka yi shiru kana susar kai kai ta kama kame to kaza da ka kudurce ka ce shi ne aƙidanka a ina ka samu wannan daga maza Allah ba ka da hujja shikenan cire kanka kamar yadda ka sa kanka ka ce kana cikinsu sai ka cire kanka daga cikinsu don shi manzo Allah ya ce man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi abu ne mai sauki da haka komi za ka yi ka je ka yi bincike ka ga wannan abun ya dace da na annabi da sahabbai ko me aure ne suna ne aure ne suna ne makotaka ce kasuwanci ne aikin kwadago ne ka je ka bincika ba abinda musulunci bai magana a kansa musulunci har yadda za ka yi tsugunno ka tsugunna an koya maka barantana kasuwanci ba abinda musulunci bai bayani ba in ka gaba ka fahimce shi ba kai ne baka je ka bincika ba ko me za ka yi ka je ka binciki malamai na Allah masana addini za su sanar da kai yadda manzan Allah ya yi yadda manzan Allah ya karantar ya ce hadal hadisu wannan hadisin yi bayyana lana ma'anin najiya yana bayyana mana menene ma'anar firqatun najiya faman kana ala misli ma alaihi nabiyyu wa ashabuhu duk wanda ya kasance akan misalin irin abin da annabi yake kansa da sahabbansa fa huwa najin min al bidai to wannan shine wanda ya tsira daga bid'o'i an gane wa kullu hafin nari kuma bid'o'in duka suna cikin wuta illa wahida sai kungiya ɗaya ce firka ɗaya ce za su tsira sahabbai suka tambayi manzan Allah wace ce kuma yi bayani ko izan hiya najiyatun minan nar kenan alfirqatun najiya ita ce wadda ta tsira daga wuta fan najatu huna abinda ake nufi da tsira anan shine minal bida'i fi duniya tsira daga bid'o'i a duniya wa minan nari fil akhirah da kuma tsira daga wuta a lahira sannan ya ce al mansura ila qiyamis sa'a فهذا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة wannan shine kudurin tawagan nan wacce za ta tsira ko wacce ta tsira almansura wacce take abar taimakawa mana wacce ake taimaka mata wadda Allah yake taimakonta shine ma'ana almansura Allah zai ci gaba da taimakonta ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama abbara almuallifu bidhalik mawallafin littafin yayi ta'abiri da wannan muwafaqa muwafaqatan lil hadis dai ya zamo ya dace da hadisin da wannan bayanin ya zo a ciki haisu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi yace a cikin hadisi la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin yace wata tawaga daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna kan gaskiya zahirina suna ababen taimakawa su ne suke yin rinjayi akan makiyansu a koyaushe hadisi yana sayi muslim abu dawud tirmizi ibn maja ahmad duk sun fitar da shi wa zuhurul intisar yace abinda ake nufi da zuhur anan da aka ce alal haqqi zahirin shine al intisar shine su suke samun nasara koyaushe da qaulihi ta'ala a ina muka samu dalili cewa az-zuhuru ma'anansa al-intisar mun samu wannan ne daga faɗin Allah ta'ala fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin sai muka taimaki waɗanda suka yi imani akan makiyansu sai suka waye gari suna masu rinjayi an gane ko me yasa suka yi rinjayi taimako da suka samu daga Allah wallazi yansuruha wanda yake taimakon wannan tawagar huwa Allah shine Allah wal mala'ikatu ko mala'ikatuhu da mala'ikunsa walmu'minuna da kuma muminai Allah yana taimakawa wannan firqa din annajiya mala'iku suna taimaka musu muminai kuma suna taimaka musu mutanen kirki fahiya mansuratun ila qiyamis sa'a daka wannan tawagar abar taimakawa ce abar taimakawa taimakamawa ce abar taimakamawa yawa li'irabin ma da Hausa sai ka dage abar taimakamawa ce har zuwa tashin alkiyama mana a bar a taimaka mata ce wacce ake taimakawa ce ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama mansura minar rabbi azza wajal wacce ake taimakonta ce daga Allah Allah yake taimaka mata tana samun taimako daga ubangiji mai girma da daukaka wa minal mala'ika tana samun taimako daga mala'iku wa min ibadihil mu'minina kuma tana samun taimako daga bayin Allah masu imani حتى قد ينصر الإنسان حتى قد ينصر الإنسان من الجن yace kai har ma ya kasance wani mutum akan taimake shi saboda yana cikin wannan firqa din daga aljanu sai Allah ya aiko wani aljani ya taimake shi yansuruhu aljinnu wa yurhibuna aduwahu sai kaga aljani ya taimake shi ya tsorata makiyan shi Allah sai ya aiko aljani sai ya tsorata makiyan shi kawai wani lokacin sai kaga yan fashi sun tare ka ko yan ta'adda suna nufin za su kashe ka sai kaga sun firgita sun gudu karsa yadda aka yi wani aljani suka gani kai baka gan shi ba amma Allah ne ya tsorata su da da wani sai su ga wani aljani sai Allah ya taimake shi har ta hanyar aljanu Allah yana taimakawa bayansa abinda aka hana kai ka je ka nemi taimakon aljani shi aka hana dan baka san wanne iri zaka nemi taimakon sa ba amma Allah ya aiko shi ya taimake ka wannan Allah mai iko ne akan komai amma kai ka je wani guri ce wannan bishiyar akwai aljanu ana ganin wuta da daddare sai ka ga dare yayi sai ka zo ka lallaba ta mu muke ganin ku ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba ka ce kana neman taimako to wannan shi aka hana ila qiyamis sa'a za su ci gaba da samun wannan taimakon har zuwa tsayuwar alkiyama ai ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyama har ya zuwa ranar alkiyama wannan bayani na samun taimakon aljanu ku je ku saurari karshe karshen karatun mu na al-furqan bainal baina awliya'il baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wannan mun sauke shi a masallacin Anasi sannan muka shiga karatun al-furqan bainal haqqi wal butlan to gaban karshe da ibnu taymiya ya rufe littafin da ita shine akan maganar taimakon aljani ina ba da mai son ya dan more sai ya je ya saurara ka sarari akalla darasi uku na ƙarshe ya ce ila yawmin qiyama har zuwa tashin alkiyama shi ne ma'anan ila qiyami sa'a fahiyya mansura ila qiyami sa'a ita wannan tawagar a bar taimako ce a bar a taimaka mata ce wacce ake taimakawa ce har zuwa tsayuwar alkiyama ya ce wa huna yarji ishkalun a nan akwai wani ishkali da zai zo wa huwa ishkalin shi ne annar rasula alaihi salatu wassalam manzan allah su salama akhbara bi anna sa'ata ta ƙumu ala ishirarin nas ala ishirarin khalqi manzan allah ya ba mu labari a wani hadisi cewa alkiyama za ta tsaya ne akan mafi sharrin mutane hadisi yana muslim hadisin abdullahi bin amr bin al-as alkiyama ba za ta tsaya ba ya ce sai akan ashirarren mutane wa annaha la taqumu hatta la yuqala Allahu Allah alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an kai matakin da mutane ba sa cewa Allah Allah ma'ana ba sa faɗar kalman shahada ba sa ambaton Allah ba wai ba sa zikiri da Allah Allah Allah wani dan bidiya ya hujja da wannan hadisi to kaga ashe ana zikiri da Allah Allah Allah ina hujja ce manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an daina cewa Allah Allah dan bidiya Allah na ana magana har sai an mutane sun daina ambaton Allah shi ake magana ba wannan ba maganar zikiri ake ba yace to fa kaifa najma'u baina hadha wa baina qawlihi ila qiyam as-sa'a to ta yaya zamu hada tsakanin wannan maganar da ta zo a wannan hadisin za a ci gaba da taimakon wannan kungiyar har zuwa tashin alkiyama sannan kuma ga wani hadisi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararan mutane to ya zamu hada baina haza tsakanin wannan hadisan na karshe da muka karanta masu cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararan mutane sai an daina ambaton Allah wa baina qawlihi to ya za mu haɗa wannan da kuma faɗar manzon Allah da ya ce ila qiyamis sa'a wannan ƙungiyar za ta ci gaba da samun taimakon Allah har zuwa tashin alkiyama wal jawabu amsar shine an yuqala a ce innal murada abinda ake nufi da abinda ake nufi da wannan ila qurbi qiyamis sa'a har ya zuwa dab da tashin kiyama kusa da tashin kiyama da qawlihi fil hadisi saboda faɗarsa a cikin hadisi hatta ya atiya amrullahi har sai al'amuran Allah ya zo wa hum ala zalik au ila qiyamis sa'a ko kuma har zuwa tsayuwar alkiyama ai sa'atahum wannan magana ta biyu kenan magana ta farko shine mace abinda ake nufi ila qurbi qiyamis sa'a har zuwa kusan tashin alkiyama lokacin da mu'minan za su kare yayi saura a shararan mutane kawai suka rage sosai alkiyama ta tsaya saboda fadin Allah hatta ya'tiya amrullah har sai al'amuran Allah ya zo أو إلى قيام الساعة كوكما مچي معنر إلى قيام الساعة أي ساعتهم أنا نفهم قيام رسوسو وهو موتهم ونشين متورسو domin mutuwa wata karaman alkiyama ce duk wanda ya mutu alkiyama sa karama ta tsaya yana jiran babban ne kenan sai a ce kenan har zuwa tsayuwar sa'ar su su wa huwa mautuhum wanda shine mutuwar su li'anna man mata faqad qamat qiyamatuhu domin duk wanda ya mutu alkiyama sa ce ta tsaya alkiyama sa ta tsaya lakin al'awwalu aqrab ce amma maganan farko ta fi kusa da daidai fahim mansuruna ila qurbi qiyamis sa'a su ababan taimakawa ne ababan taimakawa ne za a ci gaba da taimaka musu har zuwa kusa da tashin alkiyama to wa inna ma laja'na ila hadha at-ta'wil li dalilin yace mun ci lastu ne zuwa ga wannan tawilin saboda dalili saboda me saboda wani dalili wa ta'wilu bi dalilin ja'iz yin tawili saboda wani dalili ya halatta la'anna al-kullu min indillah saboda duka wayannan hadisan guda biyu daga Allah suke ba zai yi mu ce sun ci karo ba eh dan haka kaga wannan shi ya sa muka ci su zuwa ga yin wannan tawilin har zuwa dab da tashin kiyama sannan sai ce ahlus sunnati wal jamaa ko ahlus sunnati wal jamaa أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة يتشي فأضافهم إلى إلى السنة سيراب أسزواج السنة لأنهم متمسكون بها سبب رسول سكر إتا والجماعة أكا أن بتشي رسولنا جماعة لأنهم مجتمعون عليها سبب رسولنا سكا تارو أكن سنة سكا ذمو جماعة أكنت هنغاني فإن قلت إذا كتشي كيف يقولوا to ta yaya zai ce ahalus sunnati wal jama'a li'annahum jama'a dan me zai ce ahlus sunna wal jama'a saboda su jama'a ne fa kaifa yudafu shay'u ila nafsihi ta ya za a raba abu zuwa ga kansa ayi idafar abu zuwa ga kansa hmm? ana cewa ka ce motar mota motar mota wannan motar mota ce ko wannan hannun hannu ne ko kafar kafa to cewar da aka yi a nan ahalus sunnati wal jama'a ya ce wani zai iya zuwa ya ce maka kaifa ya ƙulu ahalus sunnati mutanen da suka taru akan sunna wal jama'a kuma jama'a li'annahum jama'a saboda su ai jama'a ne to fa kaifa yudafu shay'u ila ila nafsihi wani ce fal jawabu amsa anna al asla anna kalimatal jama'a shi asali kalmar jama'a din nan bi ma'ana al ta zo ne da ma'anan haduwa da taruwa fa hiya ismu masdari ita ismu masdar ne hadha fil asli wannan shine asali summa nuqilat min hadha al asl sannan sai aka ciratar da ita daga wannan asalin daga wannan asalin ilal qaumil mujtami'in zuwa ga mutanen da suka taru suka taru akan wata manufa wa alaihi to akan wannan fa yakunu ma'ana ahli sunnati wal jama'a sai zama ma'anan ahli sunna wal jama'a ai ahli sunnati wal ijtima sai zama ma'anan su kenan ahli sunna wal ijtima ma'ana mabiya sunna wal ijtima da kuma taruwa akan akan manufa akan manufa ta sunna yace summu ahlus sunna an kira su da suna ahlus sunna li'annahum mutamassikuna biha saboda su suke rike da ita wa summu ahlal jama'a kuma aka kira su da cewa ma'abuta jama'a li'annahum mujtami'una alaiha saboda su sun taru ne akan ta akan sunna din shi yasa ake kiran su da wannan suna ولهذا لم تفترق هذه الفرقة هذه الفرقة كما افترق أهل البدع shi yasa zaka samu wannan firqa ta ahlus sunna ba ta rarrabu ba kamar yanda yan bid'a suka rarrabu yace najidu ahlul bid'a za ahlul bid'i za mu samu yan bid'a kal jahamiyya mutafarriqin kamar jahamawa a rarrabe suke aqidan jahamiyya kawai in ka duba zaka sun rarrabu kashi kashi su kadai sun kusa kai 70 wal mu'tazila mutafarriqin su ma mu'tazila su kansu mu'tazilawan din sun rarrabu dukkan sun mu'tazila ne amma kuma sun rarraba wani ma yana kafirta wani cikin su wani uba da ɗa ne ma a cikin mu'tazilawan wani uba da ɗa ne suke adawa da juna ko yana zagin wani uba da ɗa a cikin mu'tazilancin war rawafid muftariqin su ma rawafid sun rarrabu wannan shi'a ce zaidiya wannan isma'iliya wannan isna ashariya wannan wace ce kaga su ma a rarrabe suke wa ghairihim min ahli ta'tili da wasu su daga cikin ma'abuta ta'tili irin abin nan mai ake ce musu masu korewa Allah sifofi irin su a sha'ira maturidiya da sauransu su ma dai za ka samu mutafarriqina a rarrabe suke lakin hazihi alfirqa mujtami'a ala alhaq amma wannan firqa din ta ahlus sunna zaka ga sun haɗu akan gaskiya wa in kana qad yahsulu bainahum khilafun duk da ana samun wani abu na sabani yana faruwa tsakaninsu li'annahu khilafun la yadur saboda sabani ne da baya cutarwa وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر الآخر به لا يضل صبر سابانين لا يضل لا يضلل أحدهم الآخر الآخر به سابانين دتيان سبايا wato baya bid'antar da ɗayan ko mai da shi ɓatacce saɓani ne da ɗayansu baya cewa ɗayan ɓatacce saboda wannan saɓanin ay anna sudurahum tattasi'u lahu sabani ne wanda zukatansu suna yalwatuwa zuwa ga karbar wannan sabanin ba tare da sun kafirta junan su ko bid'antar da junan su ba wa illa ti in ba haka ba faqad ikhtalafu fi ashiya ahlus sunnah ma sun sassaba a cikin wasu abubuwa mimma yata'allaqu bil aqida cikin abinda ma yake da alaka da aqida mislu misalin hal ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi ainihi shin manzon Allah ya ga ubangijinsa da idansa am lam yarahu ko bai gan shi ba wannan tsakanin sahabbai ma akwai sabani tsakanin Aisha da Abdullahi dan Umar akwai sabani tsakanin su kaga sahabbai ne ma gaba da manzon Allah ya ga Allah da idansa ko bai gan shi ba tsakanin Aisha da Ibn Abbas Aisha ta ce bai gan shi ba Ibn Abbas ya ce ya gan shi ya gan shi da idansa kun fahimta a wata ruwaya da zuciyarsa to kaga wannan ai abu da ya shafi aqida amma kuma sun saba akan wannan wa misluhu haka misalin wannan hal azabul qabri alal badni war ruh aw ruhu faqat shin azabar kabari tana shafar gangar jiki ne da ruhi ko kuma tana shafar ruhi ne kadai anan ma sun saba ahlus sunna wasu na ganin ta shafi ruhi ne kadai banda gangar jiki dan gangar jiki rubewa yake ya zama kasa yayi kaza ruhi ne wasu kuma na ganin hadda gangar jikin wa mislu ba'dil umuri yakhtalifuna fiha da kuma misalan wani sashi na wasu al'amurra da suka samu sabani a ciki wanda suke sun shafi aqida lakinnaha masail tu'addu far'iyya amma duk wa'annan abubuwa da suka samu sabani a ciki wasu mas'aloli ne da ake lissafa su a matsayin reshe bin nisbati lil usul in an danganta zuwa ga usul akwai usul na aqida su a nan ne babu saɓani usul akwai usul na aƙida an gane ko malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu usul na ahalus sunna wal jama'a na aƙidar ahalus sunna amma kuma ana samun furo a cikin aƙida amma abu ya zama ba asali bane ba jigo bane a wani reshe ne dai da ya shafi aƙida to anan ne suke samun saɓani a cikin irin wa'annan rassa din walaysat min al usul abubuwan da suke samun sabani a cikinsu za ka gaba sa cikin usul na aƙida sun mahumma a zalika idan talafu sannan kuma duk da hakan kuma idan suka saba la yi dallilo ba a duhun ba da sashensu baya batar da sashi shi kai batacce ne bi khilafi ahlil bidai sabanin yan bida za ka ga suna sabawa to za a shiga bida'antar da juna da kafirta juna izan kenan fahim mujtami'una ala sunna su ahlus sunna sun taru akan sunna fahim ahlus sunnati wal jama'a shi yasa ake ce musu ahlus sunna wal jamaa wa ulima min kalamil muallifi rahimahullahu ta'ala annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim kuma mun fa'into daga maganar mawallafin littafin cewa duk wanda ya sabawa hanyar su baya shiga cikin su annahu la yadkhulu fihim baya shiga cikin su man khalafahum wanda ya saba musu fi tariqatihim a hanyar su a wancan hadisi da muka karanta na manzon Allah من من كان على مثل على مثل ما انا عليه واصحابي فالاشاعره فالاشاعره مثلا والماتريديه kamar ash'ariyawa da matiridawa wanda su suka fi yawa a nan nahiyar mu da muke zaune la yu'adduna min ahli sunnati wal jama'a fi hadha al bab a wannan babi da muke magana ba a lissafa su cikin ahli sunna wal jama'a sai dai a wani babi daban idan ana son a bambanta shi'a da sunna to na ana iya sa su cikin ahli sunna amma a wannan babi da muke magana ba a sa su cikin su li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu saboda su sun sabawa abinda annabi yake kansa da sahabbansa fa ijra'i sifatillahi subhanahu wata'ala ala haqiqatiha domin gudanar da siffofin Allah ta'ala akan haƙiƙanin su ka fassara sifa da haƙiƙanin ma'ananta na larabci hannun Allah kace hannunsa fuskarsa kace fuskarsa a fi ce a shi fi ijra'i ba fa ijra'i ba ne ya ce saboda su sun saba wa annabi da sahabbai fi ijra'i sifatillah haka ne ko a wajen gudanar da siffofin Allah ta'ala ala hakikatiha akan hakikaninsu su sun saba annabi da sahabbai suna fassara siffofin Allah ne da ma'anansu hakikanin ma'anansu hannu hannu fuska fuska amma su da suka zo sai su yi tawili suka ce hannu sai su ce iko an gane fuska sai su ce yarda sai su fas sai su yi tawili su ba ta wata ma'ana daban wali hada yukti man ya ƙulu shi yasa ake kuskurantar da duk wanda yake cewa inna ahalas sunnati wal jama'a thalasa wai ahalas sunna wal jama'a nau'i uku ne salafiyuna wa ash'ariyuna wa maturidiyuna akwai salafawa akwai ash'ariyawa akwai maturidiyawa ash'ariya su ne mabiya abu hassan al'ash'ari maturidi yawa abu muhammad bin mansur al-maturidi fa hadha khat'un to wannan kuskure ne na qulu dan zamu ce kaifa yakunu al-jami'u ahlus sunna ta yaya gaba ɗaya za su zama ahlus sunna wa hum mukhtalifun alhali su sun saba a aqida ta yaya za su zama ahlus sunna duka fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalala illa ad-dalal to menene a bayan gaskiya babu sai dai bata ba ina za a yi ka kawo abubuwa guda biyu kishiyoyin juna kuma ka ce duka gaskiya ne ai ita gaskiyar guda ɗaya ce in an barta to shikenan sai kuma bata ba wani abu bayan gaskiya sai bata gaskiyar nan tana tare da manzon Allah da sahabbai duk wanda ya barta to ba za a ce masa shi ma yana tare da gaskiya ba duk wanda ya bar abinda annabi da sahabbai yake kai sai da a ce yana cikin bata wa kaifa yakununa ahlus sunna wa kullu wahidin yaruddu ala al-akhar ta yaya za su zama dukkan su ahlus sunna ne alhali kowa yana yi ma dan uwansa raddi maturidawan suna yi wa ash'ariya ash'ariyawan suna yi wa salafawan kowa na yi ma wani raddi kowa na bid'antar da wani kowa na wasu ma na kafirta wasu ta ya za a za a ce dukan su ahlus sunna ne haza la yumkinu wannan ba zai yiwu ba illa idza amkana al-jam'u bayna ad-diddayn fa na'am sai fa idan zai yiwu a hada tsakanin kishiyoyi guda biyu to mun yarda zai yiwu a hada tsakanin abuwa guda biyu kishiyoyin juna ba zai yi ba a haɗa ruwa da abin nan da wuta ko a haɗa wuta da esansi ana haɗawa wuta ce za ta tashi ta ƙone esansin ko ba su haɗuwa abubuwa guda biyu kishiyoyin juna ba su haɗuwa wuri ɗaya ka haɗa ruwa da wuta idan bala'i kai ɗan wani sai ka ga ruwa cikin kofi sannan ka kawo wuta ka sa kuma wutan na ci kuma ruwan su ma suna nan kuma su ma suna ci aiwa wannan allah kaɗai yake iya yin wannan jam'un naqidaini min asrari qudratihi haza sahabun bihi ma'un bihi naru in ji wani ya ce haɗa kishiyoyi guda biyu yana daga cikin sirrukan ƙuduran ubangiji ga hadari nan yana ruwa yana walƙiya walƙiyar na wuta ce haza sahabun bihi ma'un bihi naru allah yake kaɗai yake yin wannan da haka dai ba a haɗa abubuwa guda biyu kishiyoyin juna su zamo a ce su zamo ɗaya wa illa in ba haka ba fala shakka anna ahdahum wahdahu huwa sahibus sunnah ko shakka babu ɗaya daga cikinsu shi kaɗai shi ne yake tare da sunna faman huwa to wane ne cikinsu al'ashariya ashariyawan ba su ba ne amul maturidiyya ko dai maturidawan a'a amul salafiya ko dai salafawan a'a na ƙulu man wafaƙa sunna sai mu ce wanda ya dace da sunna in muka duba cikinsu uku sai muga salafawan su suka dace an gane man wafaƙa sunna fa huwa sahibu sunna duk wanda ya dace da sunna shine mabiyin sunna wa man khalafa sunna duk wanda ya saba wa sunna fa laysa sahibu sunna to wannan ba mabiyin sunna bane fa nahnu naqulu to mu muna cewa da babban baki as-salafu hum ahlus sunnati wal jamaa salaf annabi da sahabbai da tabi'ai sune wa ahlus sunna wal jamaa ko akwai mai ja akwai sune ahlus sunna wal jamaa wala yasduqu al-wasfu ala ghayrihim abadan wannan sifar baya gaskatuwa akan wasunsu har abada wal kalimatu ta'tabiru bi ma'aniha kalmomi ana lura da su ne da ma'anoninsu kowace kalma ana ta'abirinta ne faɗe ta da ma'ananta linanzur to mu duba mu gani kaifa nusammi man khalafa sunna ahlus sunna to mu yi duba mu gani ta yaya za mu kira shi da suna wanda ya saba wa sunna mu kira shi da suna ahlus sunna wani irin ta'abiri ne wannan zai yi alkalimatu tu'abbaru bi ma'aniha ta yaya zaka saba ma sunna ko mu ce maka ahlus sunna kuma ka saba mata sannan a ce maka kuma kai ahalinta ne ba zai yi ba ina fata an fahimta ba zai yi ba wanda ya rike ta to shine ahalinta la yumkinu wannan ba zai yi ba wa kaifa yumkinu an naqula ala salasi tawa'ifa mukhtalifa ta yaya za mu ce wa kungiyoyi guda uku da suka saba mu ce innahum mujtami'una su sun haɗu a haɗe suke فأين الاجتماع إنا هدواتك أنا فأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم السلف سوني سلفا ومعتقدا أكيدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة هر وان الذي زودك كرشي هر زوا تاشن القيامة wanda yake kan sunna yake tare da jama'a ta ahlus sunna yake kan abinda annabi da sahabbai suke kai shine ahlus sunna har tashin kiyama idza kana ala tariqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ya kasance akan dariƙar manzon Allah ba dariƙar ruwa ne kowa ne kowa ne kowa ne kowa ne ba dariƙar wa dariƙar manzon Allah wa ashabihi kasa akwai wanda yake kan dariƙar manzon Allah akwai wanda yake kan dariƙar wani da wani da wani to wanda yake kan ta manzon Allah an gane ko idza kana ala tariqatin nabiyyi wa ashabihi fa innahu salafiyyun wannan shi ake cewa ba salafi mabiya salaf kenan to da wannan muka zo karshen gaban farko na muqaddimar in mun zo darasi mai zuwa zai tashi inda zai ce wa huwal imanu billahi wa mala'ikatihi kaza kaza kaza wanda lokaci yayi ba za mu samu daman shiga wannan ba fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته